الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إن ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مود أزمي يوم tara ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha tara watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ta miladiya. Bismillah. صدق الله العظيم ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ayoyin da suka gabata bayan kafirai ko yahudawa sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya saukar musu da littafi daga sama kamar yadda aka saukar wa manzanni a gabani a gabansa wato a saukar musu takarda ne a dunkule daga sama sai Allah ya nuna wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wannan abun da suka tambaye ka fa ba komai ba akwai abun da suka tambaye annabi Musa wanda ya fi wannan girma sun tambaye shi abubuwa da dama kuma sai ubangiji ya jera irin kafirci da suka nuna wa annabawansu su banu Isra'ila sai ya nuna wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama don ya nemi shaidansu cewa an saukar da alamun manzancinsa da kuma an saukar mishi da littafi su faɗa wa mutane sun yi wannan ba abin da zai dami kansa da shi bane Allah zai yi masa shaida lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka lalle Allah zai bada shaida akan abin da ya aika ya saukar a gare ka wal malaikatu yashhaduna hakka hakan nan ma malaiku ma suna masu bada shaida za su yi shaida da cewa lalle ubangiji ne ya so ya aike su ko ya aiki malaika jibrilu ya sauko maka da wannan wahayin nan zuwa ƙarshe wa kafa billahi shahida kuma shaidar Allah ta isa komi ta riga ta rufe duk abun sai daga sai ubangiji yace innal ladzina kafaru haqiqa waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillahi hakan nan kuma suka tsare wasu ko suka kange wasu daga bin hanyar Allah daga imani suna kokarin su ga kowa ya kafirta ya bugire ya bar annabi kamar yadda suke cewa yadda ubangiji ya bani yace waddu law takfuruna kama kafaru suna gurin da kun kafirce kamar yadda suka kafirta to anan sai ubangi yake wasaddu an sabilillahi da kuma sun tsare sun hana mutane bin hanyar Allah faqad dallu dalalan ba'ida haqiqa sun bata sun yi bata bata kuwa mai nesa domin anan sun dauki matsayi biyu ne matsayin bata da kuma matsayin batarwa su sun bata kuma sun batar da wasu daga hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa ubangiji yace qaddallu dalalan ba'ida haqiqa sun yi bata bata kuwa mai nesa sosai na'am innal ladzina kafaru wa zalamu haqiqa wadanda suka kafirta kuma wa zalamu sa'annan kuma sun wa zalamu hakan nan kuma sun yi zalunci menene zaluncin da suka yi ba su cika alƙawari ba da suka dauka a wajen manzanninsu da suka dauka wa ubangiji tabaraka ta'ala a gun manzanninsu cewa idan har annabin nan ya fita za su bayyana shi ba ba za su ɓoye alamomin shi ba kuma za su bisa to sun zalunci kawunansu da ƙin bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala bare gafarta musu wannan zalunci da suka yi da kuma kafircin nan da suka yi ba lam yakun illahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum tariqa hakan nan kuma Allah bare shiryar da su zuwa wata hanya ta tsira ba illa tariqa jahannama abunda Allah zai shiryar da su wato hanyar jahannama kenan hanyar da suka bi daman kamar yadda muka muka yi bayani a cikin darasi da ya wuce wanda ya gabata hanya na tsira guda ɗaya ne shine hanyar da zai isar wa yardan Allah kuma zai shigar da mutum aljanna sauran hanyoyin kuma hanyoyi ne na ɓata idan mutum ya bi zai ɓata kuma ɓatan kuma ita za ta isar da me ga jahannama shi ne ubangiji ya ce illa tariqa jahannama bare shiryar da so face hanyar jahannama khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikin wannan wutan har abada a cikin jahannama wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da zai hana musu shari'a su shiryu su bi hanya madaidaiciya ya bar su akan hanyar batan nan kuma su iso jahannama abu ne mai sauki a wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala bare gagare shi ba to nan kira ne daga ubangiji tabaraka wa ta'ala zuwa ga mutane ga baki daya wanda zai nuna wato risalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam risala amma ne ma halitta ga baki daya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kafirai za su shiga ciki mushrikai yahudawa nasara musulmai ga baki daya kiran wa kowa da kowa ne ya ku mutane ya ayyuhan nasu قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم حقيقة منزو محمد صلى الله عليه وسلم يازو مكو دا قسكيا دا قورم أبنججنكو فآمنوا خيرا لكم في إيماني دا شي ونشيني ما في الخير دا قريكو أكنكو بجري مسكوكو كافر شي شي نعم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا amma fa idan kun kun kafirce kun ce kun zabi hanyar batan nan za ku bi to ku sani fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard haqiqa Allah yana da mulkin sammai da kasai da abun da yake tsakanin su gabaki daya ya wadatu da imanin ku ku yi ko da ku kafirce ku yi imani ba ƙara shi ko ba ƙara komai za ku yi ubangiji tabaraka wata Allah ya wadatu da imanin ku idan kun yi ma ma kanku ne idan ba ku yi ba ma kuma ku za ku halakar da kawunan ku shine yace fa aminu wa in taku ya ayyuhan nas qad ja'akum ar-rasul bil haqq min rabbikum fa aminu khayran lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati wal ardi na'am haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala masani ne kuma goni ne a cikin ayyukansa gabaki ɗayan su na'am anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yin kira ne wa ma'abota littafi wato nasara a cikin su ba yahudu ba nasara mabiyan sayyidina isa alaihi salam da sun wuce gona da iri a cikin bin da suke yi kuma da yardan da suka yi da sayyidina isa sun ɗaga shi wani matsayi wanda ya wuce annabci wato sun mayar da shi abun bautawa ne don haka ubangiji yana musu kira anan ya ce ya ahlal kitabi la taqulu la taqulu fi dinikum ya kuma abauta littafi kada ku zurfafa cikin addininku kada ku wuce gona da iri a cikin abubuwan da kuke faɗa akan sayyidina Isa alaihi salam shine anan ubangiji yana ta baya wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku gaya akan ubangiji face abin da ya faɗa a kansa na gaskiya cewa shi Allah shi kadai ne ya halicci kansa kuma babu wani abin bautawa banda shi kuma duk wani abu in har an halicce shi ne to bara a bauta mishi ba shi ma akan shi zai ibada wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wala taqulu ala Allah illa al-haqq to anan su ne suka faɗa innamal masihu isa ibn maryama rasulullah su sun ce sayyidina isa alaihi salam dan Allah ne kuma sun ce sayyidina isa alaihi salam wato shi ma yana da dan wani sashe na mulki tare da Allah tabaraka wa ta'ala sharikul lillahi fi mulkihi domin yadda suke fada su a wajen su yadda suka yi imani gabaki daya tawa'if na nasara sun yi imani cewa abun bauta guda uku ne amma sun yi ikhtilafi akan ɗayan abun bauta da Allah da Isa duk za a bauta musu sun yi ittifaqi akan wannan sai sun yi ikhtilafi akan ɗaya wasu daga cikin su sun ce sai da Maryam alaiha salam ita ce ta uku wasu kuma sun ce a ruhul qudus wato sayyidina Jibril alaihi salam yadda suke the god the father and the holy spirit yadda suke faɗa ko ba haka ba to wasu daga cikin to na ƙarshe din sun yi ikhtilafi a kansa wasu sun ce sai da Maryam alaiha salam ita ce za a bauta mata wasu kuma sun ce a'a mala'ika Jibrilu ne za a bauta mishi sun zama uku kenan sun raba duniya kashi uku halittan kashi uku daya yana da gefe daya dayan ma yana daya shine anan ubangiji yana ce musu innamal masih isa ibn maryam rasulullah hakika sayyidina al-masih dan maryama manzo ne ne ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ma kaman sayyidina muhammad kaman sayyidina Ibrahim, kaman sayyidina Dawud, kaman sayyidina Harun, kaman sayyidina Musa, kaman sauran annabawa shi ma manzo ne wanda Allah ya aike shi. Sai dai wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kuma da kalimarsa wanda ya sada ta wa Maryam alaiha salam wato kalma ce wanda ya faɗa wa Sayyidina Jibril alaihi salam Sayyidina Jibril ya zo gun Sayyida Sayyida Maryam da ita ya gaya mata wannan kalman to kalman me ne kalman kunne ba wanda ya sani sai Allah shi ya san ma'anan wannan kalman na'am wa kalimatuhu alqaha ila Maryama da kalman sa wanda ya sadar wa Maryam alaiha salam wa ruhun min sa'annan kuma ruhu ne daga gare shi wato ruh anan an ce ruhun minhu ba ana nufin rai ne daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba a'a ruhu ne daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wato wani abun hurawa ne da ubangiji ya aiki mala'ika jibrilu da ya zo ya hura sai wannan abun an ɗauka shi Allah da hikiman shi kuma ya shiga an je an kai shi ya shiga mahaifanta a cikin shi kuma an halicci sa'idna isa alaihi salamu wato sayyida maryam wato ba yadda suke da'awa ba kaman ɗanta ɗan Allah ne kuma kaman an tura wani rai ne ya sadu da ita da sauran wannan duk maganan magana ne wanda suka faɗa basha basha baya cikin gaskiya ko kaɗan shi rai ne daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya umurji jibril ya busa a wannan a mahaifar as-sayyida maryam alaiha salam na'am wa ruhun min fa aminu billahi wa rusuli wato anan Allah yana yi musu kira yace ku yi imani da Allah da manzanninsa ku bar cewa cewa annabi isa shi ɗa ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala ku bar wannan zancen wala taqulu salasa sa'annan kada ku ce iyayen gijin ku uku ne ku ce ɗaya ne kada ku ce Allah da Isa alaihi salam da kuma Jibrila ko kuma Allah da Isa da mamarsa a wala taqulu salasa kada ku ce iyayen gigi ko kuma ababen bautawa guda uku abun bautawa shi kadai ne Allah kenan na wala taqulu salasa intahu khairan lakum ku hanu da fadin cewa abubuwan bautawa guda uku ku hanu da fadin wannan khairul lakum shine mafi alkhairi a gare ku idan ba ku daina ba to ku sani kuna kan bata wannan ba shirya ba kuma wannan ba addini ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala ba inna ma huwa ilahun wahid haqiq inna ma allah ilahun wahid haqiq haqiqa allah shi kadai ne abin bautawa ubangiji guda daya ne qul huwa Allahu ahad qul law kana qul law kana fihi ma alihatun illa Allah lafazadata da akwai wani abin bautawa ne bayan Allah ko kuma akwai wani mahalicci ne bayan Allah da kowa sai yayi da awan nasa wani zai ce ai wannan taurarin nawa ne ba naka bane wannan kuma zai ce ai wannan ranan tawa ne wannan kuma zai ce wannan sai sun yi fada kowa sai yi da awan wannan nashi wannan nashi amma an taba jin wannan akwai wanda ya taba yin da'awa ya ce wannan babu wanda zai dawa ya ce rana nashi ne ko taurari nashi ne ko sammai nashi ne ko kasai wannan duk na Allah daga nan zaka san cewa babu wani abin bautawa sai Allah shi kadai inna ma huwa ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad ya tsarkaka kuma ya tabbata ga wani abin haihuwa ya kasance a gare shi ya tsarkaka a ce Allah yana da ɗa ko yana da abu ko ko yana da khalila ko sahib ko sahiba ko walad a'a Allah ya tsarkaka da wannan ya halicci kansa a lokacin da babu komi ko ba haka ba inna ma huwa ilahun wahid wala taqulu salasa in tawakkalu lakum inna ma huwa ilahu subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard to gare shi ne kuma mulkin sa ne abun da yake cikin sammai da wanda yake cikin kasai gabaki daya nasa ne kai kana son ɗa a duniya domin kana so wanda zai gaje ka ko ba haka ba kana son uba wanda zaka koma a wurinsa in wani abu ya gagare ka ka koma mishi kana neman taimako ko ba haka ba kuma kana neman ɗa kada a zage ka a ce maka baka da abu ka zaka mayar da kafirai suke cewa manzo Allah inna shani aka huwal aftar sun ce wannan aftar aftar maqbu'an nasab da sauransu da suka faɗa ko amma Allah yana buƙatan wani ne da zai taimaka mishi a'a baya buƙatar kowa in ya ga dama zai halicci kaman isa kaman isa kaman isa dubbunnai ya cika duniya da su inna ma masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kamar yadda halicci sayyidina adam ba uwa ba uba hakan ne halicci isa daga uwa kawai ba uba to yana da sammai yana da ƙasa in ya so kuma zai halicci irin su da yawa kawai ayoyi ne zai don ya nuna mana isassa ya nuna isassa ya halicci wasu daga uwa da uba ya halicci wani kuma babu uwa babu uba ya halicci wani kuma daga uwa babu uba ko ba haka ba to wannan yana so ya nuna isassa ne kuma lahu ma fis samawati ma fil gare shi ne ko kuma yana da mulkin sammai kuma da abin da yake cikin kasai gabaki daya wa kafa billahi wakila hakika Allah ya isa ya zama wakilin lamarinsa ko lamarin annabi annabawansa na'am to irin faɗaɗawa da kuke yi ya kuna bani nasara faɗaɗawa da kuke yi kuna ganin kaman sayyidina isa alaihi salam ya fi ƙarfi ya zama bawa ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala anan ubangiji yana ce musu lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillahi sayyidina isa almasihu dan maryama wato baraiji nawi ko kunya ko kuma girman kai da ya kasance bawa ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Da annal istinkaf an ce at-tarafu bil istikbari ma'an shine istinkaf. Irin ji da kai da kuma haɗe da girman kai ɗin nan, to Sayyidina Isa ba zai taɓa zama haka ba, shi ma ya yarda shi bawan Allah ne kai, ƙarshen magana ma farkon kalmar da Sayyidina Isa ta fita a bakin shi, shi kai cewa ya ce shi bawan Allah ne, lokacin da sun tuhimci sai da Maryam da sun zo suna mata magana fa asharat ilai ta nuna shi da hannu sai sun ce mata qalu kaifa nukallimu man kana fil madi sabiya me yake qala inni abdullahi ni fa bawan Allah ne farkon kalma da ta fita a bakin sayyidina Isa to wanda tun farkon kalma ta fita a bakin shi ni bawan Allah ne zai yi girman kai ya ce shi ba bawan Allah ba to shine lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatu al-muqarrabun hakan nan mala'iku mafi kusa ga ubangiji kusantattu ga ubangiji kaman sayyidina jibril da makamantansu da kuma hamalatul arshi wanda sun dauki al-arshi da makamantansu su ma bara su yi girman kai ba kuma bara su ji nauyin su ce su bayin Allah ba su ma duk sun yi irari cewa su bayin Allah domin Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata allazina hum a wani ibadun rahmani a wani kuma inda rahmani ko ba haka ba mala'iku da kansu su ma bayin Allah ne hakan nan almasihu ma bayin Allah wasu malamai da sun ce da suna faɗin sun kafa hujja da cewa mala'iku sun fi annabawa to wannan hujjan ba daidai bane wannan maganan bare kasance bare sa mala'iku su fi annabawa ba haƙiƙa annabawa sun fi mala'iku na'am walal mala'ikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir to wanda zai ji nawi ko kuma yayi kunyan ko kuma yayi ji kunya kuma da taurin kai da istakbir kuma yayi taurin kai daga ibada daga bautawa Allah tabaraka wa ta'ala to Allah yace fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da sannu Allah zai tara su ranan kiyama gare shi zai cire su a kabura da wanda sun yi imani da wanda ba su yi imani da wanda sun yi girman kai su bauta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala da wanda sun yi kunya bauta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga baki ɗayansu Allah zai tara su a gare shi gobe ranan kiyama kuma ya tambaye su kuma ya hukunci a tsakaninsu a nan ranan to kafirai da wanda sun ce annabi isa shi ba bawan Allah ba ne a ranan za su guji kunyan faɗin haka kuma Allah zai musu hukunci daidai da abin da suka faɗa na'am فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقيقة وأن سكي إيماني هم سك أيك تكاوى وان أيك فيوفيهم أجورهم ألا زي شكم مسلادنس ويزيدهم من فضل سأنا زي كارا مسلق فللس رانا قياما وأما الذين استنكفوا amma waɗanda suka yi kauri suka yi kunyan wato suka yi girman kai suka yi kunya ko kuma suka yi girman kai sun ƙi bauta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala fa yu'azzibuhum azaban alima haqiqa wastakbaru na'am suka yi girman kai mun fada fa yu'azzibuhum azaban alima hakan nan zamu azabtar da su azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira bara asaman musu da bayin bayan Allah wani majibinci ko mataimaki wanda zai tsirar da su daga azabar Ubangiji tabaraka wa ta'ala don sun yi kafirci kuma sun yi girman kai sun ce so sun fi ƙarfin su ga zama bayin Allah tabaraka wa ta'ala to su jira sakamako na azaba daga wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala babu ba su da wani majibinci kuma ba su da mataimaki wanda zai tsirar da su daga azaban Ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am ya ayyuhan nasu ya ku mutane kamar yadda ya kira a baya ya ku mutane ku yi imani anan kuma ya kira ya ce ya ku mutane ga baki ɗayan ku qad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqa wata hujja daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ta zo muku wannan hujjan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da hujjoji bayyanannu ya zo kuma zai haskaka ƙasa zai haskaka ƙasa ga baki ɗaya wa al'umma kuma zai toshe ko kuma kuma zai kashe wuta na ɓata da kuma na zalunci a ƙasa. Ajja'akum min Allahi burhanun, ajja'akum burhanun min rabbikum. wa anzalna ilaykum nuran mubina wannan hujjan nan da ta zo muku hakan nan kuma mun saukar a gare ku da wani haske bayyananne haske kuma anan alqur'ani ne wato zai haskaka wa mumini rayuwarsa ta duniya kuma zai haskaka wa mumini sirati gobe ranan kiyama ma'abota qur'ani suna da wani haske daban wanda wani daban bashi da shi gobe ranan kiyama amma shi ƙur'anin kuma a kansa kuma haske ne ga baki ɗaya duk wani abu bayan ƙur'ani fata ne kuma duhu ne amma ƙur'ani kuma a kansa haske ne shi ne qad ja'akum min Allah burhanun wata hujja daga wurin ubangiji ku ta zo muku kuma mun saukar muku tare da wannan hujja wato nuran mubinan haske mabayyani bayyanan ne na'am فأما الذين آمنوا بالله حقيقة وأند سكي إيماني دا الله واعتصموا به حكا ننسكني مما فكاد أبنجي تبارك وتعالى سنبي منزنسا سنبي سنمي فقوة دا أبنجي تبارك وتعالى wato sun bi manzon Allah don suna neman Allah ya tsirar da su da shi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu haqiqa Allah zai shigar da su a cikin rahamarsa وفضل منه da kuma falala da huwa fadlin kai wa fadlin da kuma falala daga wurinsa wa yahdihimu ilayhi sa'annan ya shiryar da su zuwa gare sa wa yahdihimu ilayhi siratan mustaqima sa'annan zai shiryar da su zuwa tafarki madaidaici hanya madaidaiciya waye ne matafarki madaidaici hanya madaidaiciya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Qur'anin nan da yazo da shi idan fa kace kana da wata dabara ne da zaka yi ta bayan alqur'ani zaka tsira a nan rayuwar duniyar nan kai rayuwa mai dadi to kai da dadi kun rabu dadi lumana da kwanciyar hankali duka tana cikin alqur'ani ne idan an bar hukunci da alkur'ani to an shiga cikin wahala yanzu wahalan dan da al'umma take cikinta wannan ya kashe wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya aikata wannan wannan yayi wannan duka bai same mu ba sai dan an bar alkur'ani ma tarakahu illa halik duk wanda ya bar alkur'ani zai halaka yanzu nan idan an ce za a tsaye da hukuncin Allah za a yi aiki da alkur'ani da abin da manzon Allah ya faɗa to aminci zai tabbata duniya duk za a samu lafiya amma barin hukuncin Allah an ɗauki wani hukuncin tsagoto da ake aiki da shi shine halaka ta zo misali yanzu Allah ya ba da arziki da yawa a ƙasar nan ƙasar mu ta Najeriya Allah ya ba ta arziki mai yawa amma kuma mun fi kowa shan wahala mun fi kowa damuwa mun fi kowa shi kuma cikin tsanani da talauci me ya kawo haka domin babu adalci an bar alkur'ani ba a yi hukunci da shi ba da an ɗauki alkur'ani an yi hukunci da shi kamar yadda sayyidina umar ibnu abdulaziz da ya yi tsayi da adalci ya yi hukunci an ce kura ma idan ta ga akuya za ta bar mata hanya ba za ta ci kura idan ta ga akuya ba za ta taɓa ta ba za ta ce ta wadatu da shi don sayyidina umar idan zai ce aje a duba wannan marayu idan an ba su aje a duba talaka an ba su aje a duba aje a duba wannan za a dauka a baitul mali a ba su idan babu zai ce to ku je ku duba dawab muktarisat kayan dajin nan aje a duba su ma akwai wanda suna jin yunwa a yanka raguna a ba su su ma su ci ya tsai da adalci har kura idan ta ga akuya za ta kai ta barta to hakan nan idan an yi yanzu za a tsira muddin ba a yi wannan ba to ana cikin wahala za a yi ta shiga cikin wahala har a busa ƙaho ƙarshen zamani ya zo Allah ya halakar da mutane ga baki ɗaya kuma a je a yi musu hisabi ranar gobe kiyama ina siratan mustaqima tafarki madaidaici wanda za su tsira da shi daga wurin azabar Allah tabaraka wa ta'ala na'am na'am to ayan nan malamai suna cewa ta sauka ne akan Jabir Sayyidina Jabir ibn Abdullah wasu kuma sun ce ta sauka ne bayan tambaya da Sayyidina Umar alaihi salam yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa kalala wato mutumin da ya mutu bashi da uba da zai gaje shi ko uwa ko kuma bashi da yaro ko yarinya wanda za su gaje shi wato wanda ya halaka ya mutu kenan bashi da da shine anan ubangiji yana cewa yastaftunaka kaman akwai muhzub ne yastaftunaka fil kalalati qulillahu yuftikum fil kalala suna tambayanka akan kalala suna kalala din bakarara ko kuma ake ce mata kalala da Hausa kaman bakarara ne eh to yastaftunaka fil kalala almuhim ma'anan kalala abinda ake nufi da shi a kalala a larabce wanda ya mutu ba shi da ba kaman ya mutu uban shi ya riga shi mutuwa ba bare gaje shi ba kuma sa'an nan ba shi da da yaro ko namiji ko na mace wanda za su gaje shi ya mutu bai bar asil ba far asil waris ko kuma far waris ba kawai ya bar hashiya ne daga yan uwa shine a nan shi ne abin da yake to suna tambayanka a kalala menene suna neman fatawarka a kalala ka ce musu qulillahu yuftikum fil kalala Allah zai yi muku fatawa zai yi muku jawabi na fatawa akan kalalan nan to shine menene kalala shine ubangiji ya bayyana a Qur'ani yace inim un halaka laysa lahu walad idan mutum ya mutu kuma bashi da da to a nan wasu malamai sun ce to a nan fa an ce ba shi da ɗa ne ba a faɗi iyaye ba ba a kira uba ba matsayin sashe na malamai sun ce a'a abinda ake nufi a cikin aya ne za ka bayyana muku a gaba in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka idan yana da yar uwa wato wanda suke uba ɗaya da uwa ɗaya da ita ko kuma suna da uba ɗaya domin an riga an yi magana wanda suke uwa ɗaya da ita a can ayoyin baya mutum ya mutu ya bar ƴar uwarsa wanda suna uwa ɗaya uba ɗaya da ita ko kuma wanda suna uba ɗaya da ita ne anan to idan da qur'ani anan yace in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka idan ya mutu ya bar ƴar uwa tana da rabin abin da ya bari to idan uban shi yana nan za ta samu rabin ba za ta samu rabin ba zai toshe ta gabaki daya zai hana ta ma gadon to nan ya nuna uban baya nan nimron mutum ya mutu halaka laysa lahu waladun la ukhtun falaha nisfu ma tarak tana da rabin abin da ya bari wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad hakan nan kuma shi zai gaje ta idan ƴar uwarta shi ta mutu ba ta da uba da uwa da za su gaje ta ko kuma yara wanda za su gaje ta to dan uwanta zai gaje ta kuma ta'siban duk abin zai dauka zai zama nashi ne in shi kadai ne falhani su ma taraka wa yursa illam yakul fa in kana tasnatayn falahuma thuluthani mimma tarak to idan hakan nan mutun ya mutu ya bar ƴan uwan shi mata guda biyu misali wanda suke uba daya uwa daya da su ko kuma wanda suke uba daya ya bar su guda biyu to za a ba su biyun uku kashi biyu na uku za su namu falahu masulu sani min matar wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an faliz zakar hazdu min sayin mislu hazdu min idan sun kasance yan uwan suna nan diyewa mata da maza ne a haɗe to za a raba tsakanin su liz zakar mislu hazdu min sayin mace mata biyu za su samu rabon namiji daya kashi daya wato namiji zai samu kashi guda mata kuma za a raba musu kashi gudan nan ma mata biyu za a raba musu haka in kanu yakwatar rijala wa nisa'an faliz zakari mithlu hazzul sayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wato yubayyinu Allahu lakum li alla tadillu ubangiji yana muku bayani anan dan kar ku bata wato kada ku je ku shiga cikin hukunce hukunce ba tare da sanin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ku sa ra'ayi a ciki don haka Allah yana muku bayani saboda kar ku ɓata. Na'am, wallahu bi kulli shay'in alim, haƙiƙa Allah masani ne da dukkan komi, duk wani hukunci da kuka zartar a cikin lamarin gado, to Allah ya san shi. wannan kuma ilimin gado ilimi ne wanda yana da wahala kwarai kuwa kuma shine ilimin da ya kare wato jini da yawa na al'umma kuma shine ilimi wanda za a ɗaga shi a ƙarshen zamani idan ka samu mutane da yawa suna tare to wanda za ka samu sun ƙwarance a cikin wannan ilimin nan sani na ƙwarai ‘yan kaɗan ne za ka same su to alhamdulillah a cikin zayoyin mun nan Allah ya sa muna da su daga cikin manyan mutane ma akwai su daga cikin matasa ma kuma akwai wani matashi wanda ya sani sosai Dr. Wahabi yana da darussa ma wanda yana yin su anan da kuma ƴan uwansa ma kamar su Jalaluddin da makamantan su suna da sanin wannan sosai suna da sanin sosai kuma sanin sa abu ne wajibi gaskiya ya kamata a san sa domin da rashin saninsa babu abun da zai faru a cikin zuriyar mutane sai fa sai wa sai wa wannan wahalhalu da zalunci sai a zalunci mutum da haƙƙinsa a hana mishi Allah ya kiyashe mu kuma Allah ya koya mana albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am kana Allah bi kulli shay'in alima na'am to a nan mun gama suratun nisa wanda ta yi magana akan hukunce-hukunce da suka shafi mata da wasu abubuwa daban ma wanda sun shafi lamarin al'umman musulmi da tarihi na annabawa da suka gabata ta kare a nan to a nan kuma ita daga cikin abtiwal wanda ana an san su da abtiwal wanda manzo Allah yana ce ushitu sab abtiwal to suratul nisa tana cikin su nan al-ma'ida ma ita ma daya daga cikin su wannan suratul ma'ida ita madaniya ce an saukar da ita a madina ne kuma ayoyinta a wani mushaf 122 wani mushaf kuma 123 sura ce wanda Allah ya yi wani ijazi a cikin aya biyu na farko na cikin tannan an saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wannan sura a lokacin da yana kan raƙumarsa da an saukar saban nauyin kaman kafafuwar raƙuman nan su su karye sai da manzon Allah ya sauka a bayan wannan raƙuma an gama saukar mishi da wannan sura ta suratu al-ma'ida kuma ita daga cikin surori na ƙarshe wanda an saukar da su a cikin alƙur'ani surori na ƙarshe na'am duk da ba ita ce ba ta ƙarshe ba amma daga surori na ƙarshe wanda aka saukar a wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wasu ma sun ce da saukar da ita da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwana 80 da wani abu ne da ‘yan kwanaki kaɗan ne. A nan Ubangiji yana cewa bayan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal lazina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid wa'annan ayoyi biyun nan akwai i'jaz a cikin su i'jaz wato mabiya na alkindi ɗaya daga cikin falasifatul islam wasu sun ce musulmi ne wasu sun ce ba musulmi ba mabiyansa sun ce mishi ka saukar mana mana da abu daga da irin ayoyin alkur'ani nan ka rubuta mana mana wani irin wani abu da yi kama da ayoyin alkur'ani sai ya ce musu to yana da kyau sai ya je ya dan buya ya keɓe ma dan kwanaki hakan nan sai daga baya ya fito musu sai ya ce musu wallahi na kasa kuma babu wani mutum da zai iya yin wannan yace na bude farkon abun da na bude alqur'ani na bude suratul maida na duba layi biyu a cikin ta a cikin layi biyun nan ubangiji na farko yayi kira sa'annan yayi umurni da cika alƙawari sa'annan kuma yayi hani akan awarware alƙawari sa'an nan ya halalta wani sashe na dabbobi ga baki ɗaya, sa'an nan ya zo ya ware wani ɓangare daga cikinsu ya yi istisna'insa ya yi hani a cikinsa, sa'an nan daga cikin wanda ya yi hanin ma ya zo ya ware wani ya yi hani a cikinsa, sa'an nan ya tabbatar da isansa a cikin layi biyu, ya ce musu wani mutum zai iya yi wannan in ba Ubangiji ta baraka wa ta'ala ba. alkin da ya ce babu wanda ya isa yi wannan shine ayoyi guda biyun nan ya ayyuhal lazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda ya ku waɗanda kuka yi imani ku cika alƙawura wani alkawari ne anan an ce kullu kullu al'uqud wasu malamai sun ce aqdul bai'i wa aqdul shira'i wa aqdul shahadati wa aqdul ba wannan ba abinda ake nufi ga baki ɗayan alƙawura ne alƙawari da yake tsakaninka da Allah alƙawari ne da yake tsakaninka da kanka alƙawari ne wanda yake tsakaninka da mutane kowane irin alkawari wanda yana kasance ko da a zamanin jahiliya ne idan bai saba wa shari'ar musulunci shi ma anan ubangiji yana da yana umarni akan a cika shi kowane alkawari fa kai alkawari wa Allah akan zaka bauta mishi to ka cika wannan alkawarin zaka yi ibada kai alkawari wa Allah da baraka cuci kowane bawa daga cikin bayinsa baka cika wannan alkawari kai alkawari wa mutane da cewa duk abin da ba ka so a yi maka kai ma ba ka yi musu ba kada su yi maka ka cika wannan alkawari duk wani alkawari da ka yi wa kanka cewa za ka yi alkhairi kuma za ka guji sharri ka cika wannan alkawarin Allah yana kira ne a nan ku cika kowane alkawari da kuka yi tsakaninku da kanku da Allah da mutane ku cika shi aufu bil uqud tunda dai Allah ya ce a cika shi kenan yana hani kar aukar a warware ko ba haka ba idan ka warware to kai sabo kada a warware awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am Allah ya halalta muku da bahima dabba ta al'an'am al'an'am ana nufi a ƙur'ani idan an ci al'an'am ana nufin raƙumi da raƙuma ko ake cewa raƙumi da raƙuma a cikin tinkiyoyi kuma da tinkiya da rago a cikin awaki kuma da akuya da bunsuru ko kuma a shanu kuma da sa da saniya wa'annan su ne bahimatul an'am dinna abinda ake nufi da al'an'am a cikin su anan Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am Allah ya halalta muku bahimatul an'am wannan sashe na dabbobin nan Allah ya halalta muku sai kuma ya istisna'i illa ma yutla alaikum sai abin da za a karanta muku a gaba a ayoyin da za su zo a gaba duk raƙumi ne ko raƙuma ne shanu ne ko saniya ce da bunsuru ne akuya ce rago ne tinkiya ne duk Allah ya halalta muku sai yayi istisna'i sai abin da za a karanta muku wanda zai zo a aya gaba shine maita munkhaniqa mawquza mutarabbiya natiha ma zubiha ala nusbi duk a cikin su abinda zai zo a gaba tunda dai zai zo a gaban mu ba amfani mu shiga cikin shi mu ce gaba illa ma yutla alaikum ghayra muhilli as-sayd wa antum hurum ba masu halalta farauta ba alhali kuna cikin ihrami wato duk lokacin da mutum yayi niyya yace allahumma nawaitu hajjan aw nawaitu umratan ya sa ihramin nan to farauta an haramta mishi farauta ba ma farauta kaɗai ba akwai abubuwa da yawa kusantan iyali sa turare da wannan kashe wani dabba a cikin harami ko a kashe wani abu mai rayi da kuma kashe alhadi ko almuqalladat duk Allah ya haramta mutum maganan batsa ma an haramta a nan wajen ya fi ma inda kai kamar yadda yake faruwa yanzu mutum ya je haji zai ga tenti ɗaya a cikin arafa amma mata da maza sun taru a cikinta kuma suna hira lallai gaskiya bai yi daidai ba a nan wajen duk wani abu da aka ce masu mata mutum ya yi nesa da shi muddin kayi niyan nan ko ma baka shiga wajen haram ba ka saka ihrami kayi nan to wannan duk ababen nan an haramta maka so shine Allah ya ce wala tuhillu sayda wa antum hurum ahilla lakum saydul bahri a'a lalle Allah zai yi hukunci da abin da yake so. Me yasa kun sa ihrami ya haramta muku farauta, kun cire yace ku yi, ba ku sa ihrami ba ba ku zo gun harami ba yace kada ku yi farauta, duk abin da ya so ne zai yi babu wanda ya isa ya ce mishi a'a ko kul. Akwai wanda ya isa ya faɗi haka ne, Allah zai yi hukunci da abin da ya nufa abin da ya so. Shi ne ya haramta idan ka sa ihrami ba za ka yi ba na. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يا قوة أنك كي إيماني لا تحلوا شعائر الله كدك هللت وراريك وكما ألامون إبادة وند ألا يسني سك من عرف مزدلفة حرمين مكة ميناء المشاعر قباكيل ورارنا kada ku halalta yin wasu abubuwa da aka hana muku a wuraren nan wato wuraren nan ɗaukaka su a zuciya kuma a san darajansu ɗaya ne daga cikin imani wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wato wa'annan wa'annan wuraren nan suna da wani matsayi suna da wata daraja a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala to kada ku halalta su da aikata abin da aka hana ku yi a cikin su لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام hakan nan kuma wata mai tsarki abinda ake nufi da wata mai tsarki anan watanni gabaki daya inna az-zamana istadaraka yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda bisanati 12 shahran minha arba'atun hurum wato wata watanni masu tsarki watanni guda hudu ne na farko shine zulqa'da na biyu shine zulhijja na uku shine al-muharram na ƙarshe kuma shine rajab bain allazi baina jumada wa sha'ban rajab wayannan watanni masu tsarkin nan wato anan ubangiji ya hana mu'minai kada su halalta yaƙi a cikin su kada su yaƙi kafirai kada su taba su Allah ya ɗaukaka wayannan watannin nan kuma masjidul haram da ihrami duk Allah ya ɗaukaka kada a aikata duk wani abun da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana a aikata ko a ashirul hurum ko kuma a albaitul harami ko kuma a sha'air Allah walal shahral harama sa'annan kuma walal hadiya alhadiya hadaya na yanka wanda za a shirya shi don a yanka shi a kan lokacin da za a je hajji da sauransu hadiya shi ma kada a halalta su kada a ɗauka an sani ne an cire shi don Allah walal qala'ila su ma hadi ne amma akwai alamomi wanda ake daurawa a wuyansu don manzon Allah shi ma ya daura igiya a wuyansu don mutum daga gani ma ya sani wannan hadi ne kar yayi ta'addanci kar ya zo ya taba wato duk Allah ya tsarkaka kada a taba su a bari wannan sai da umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala walal hadiya walal qala'ida wala amina albayt harama hakan nan kuma wanda sun nufi gidan Allah da niyyar haji ko da kasuwanci niyyar hajji da kasuwanci su ma kada a yaƙe su Allah ya hana muminai kada su yaƙe su kamar ubangiji anan ya tara abubuwa da ya hana muminai aikata su lokacin da sun sa ihrami ko kuma a wata mai tsarki watanni masu tsarki ko kuma a masha'ir duk an hana su aikatawa shine saduwa da iyali maganan batsa ko yaƙi da kafirai da makamantansu ko kuma kashe hadi ɗin nan dabbobi da aka yi su an yi su don gidan Ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wa'annan ayyukan nan Ubangiji ya hana mu'minai aikata su. Wala amin albaitar harama, wala amin albaitar harama, na'am. Masu nufin gidan Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda suna neman suna buƙatan falalar Ubangiji tabaraka wa ta'ala daga cikin kasuwanci da za su je su yi da kuma yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa rikwanan wanda sun nufi gidan hajji don me don aikin hajji da kuma kasuwanci to Allah ya hana muminai su taba su ko da sun yi ta'addanci a kansu ne sun gansu to in har sun yi ihramin nan ko sun shiga al'adur haram suna ganin su bai halalta su taba su ba wannan da hukuncin nan da ya zo ya yi nauyi wa wasu sahabbai amma hukuncin Allah ne dole za su yi haƙuri da shi gar mutumin da ya cuce ka ya taɓa ka amma a ashirar haram in ka ganshi ba za ka taɓa shi ba in ya shiga harami ba za ka taɓa shi ba sai wanda an yi istisna'in sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da walau wajadtumuhu mutashabbisan lil ka'bati ko da wanda an same shi ya kama gida a ka'aba wannan manzo Allah ya halalta jininsa zuwa irin wannan idan hukunci ne babu komai amma idan babu wannan hukuncin to bai halalta a aikata wayannan abubuwan nan gabaki daya ba yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana sai ubangiji yace ne to abinda aka haramta muku idza halaltum idan kun warware ihrami idan kun saukar da ihrami kun gama aikin haji fasfadu to ku yi farautanku to a nan tahlil malamai sun ce iri biyu ne akwai tahlil asghar akwai kuma tahlil akbar tahlil akbar baya tabbata sai an yi aski an yi tawafi an yi jifa wannan shine at-tahlilul akbar an cire ihrami wannan lokacin komi zaka iya kai daga cikin ababen da aka hana maka amma harincin wata mai tsarki yana nan har duniya ta tashi malamai sun ce al'ashkurul hurum suna da matsayinsu wato laifin da za ka aikata shi a cikin matsalan mace muharram mace abinda za ka aikata a safar da me kuma da rabi'ul awwal da rabi'ul sani da jimadul awwal da jimadul sani da sha'ban wa'annan watannin nan abinda za ka aikata a cikinsu wanda na sabo idan ka aikata a cikin guda hudun nan ashurul hurum to lalle zunubin zai fi girma a can kaman zina duka zina ne ko ba haka ba amma Allah annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa zina da irin makwabci yafi muni yafi girma amma duka a wajen Allah ba daidai bane kuma zina da matan da ta yi aure shi kuma yafi muni ga baki daya amma duka saduwa ne da mace ta hanyar haram to hakan nan kuma duk wani abun da mutum zai aikata a cikin al'asharul hurum ya fi muni harincinsu yana nan har duniya ta tashi iza halaltun fasfadu wannan wato a cikin farauta ne idan kun saukar da ihrami kun warware shi an halalta muku yin farauta ba kamar yadda aka hana muku a baya ba wala yajrimannakum shana'anu qaumin saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu kada kiyayya kada ƙiyayya da wasu mutane wanda sun hana ku shiga harami suka hana ku shiga gida mai tsarki ta sa ku yin adalci kaga adalcin ubangiji tabaraka wa ta'ala kafirai bayan sulhul hudaybiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai aikin umra sun hana shi shiga garin makka abun haushi ne sun hana manzon Allah bayan alkawari sun hana shi shiga cikin makka to nan ubangiji yana gaya wa sahabbai kada kiyayyanku ko kuma ciwon sun hana ku ku shiga cikin makka din nan su sa ku yin adalci duk inda kuka same su ku yi musu adalci duk inda aka same su a nan kira ne ga mutum bani adam musulmi wato dan mutum ya zalunce ka kada ka ce ba za ka yi mishi adalci ba bai yi maka daidai ba karka ce ba za ka yi mishi adalci ba duk wani abun da shi yasa malamai suna cewa mani tada alaika billahi fajazihi bi ta'atillahi fihi duk mutum ya maka ta'addanci wanda ya zalunce ka ba ya maka ta'addanci ba kuma ya saba wa Allah ba ya saba wa Allah a kanka ne da aikata wani abun da Allah ya hana mishi an ce kai kuma sai ka yi biyayya wa Allah a kansa da shi ka yi biyayya wa Allah a kan ka yi haƙuri kada ka yi mishi ta'addanci ka yi mishi adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu kada kiyayyansu kuma da bakin ciki na hana ku shiga maka gidan maka ba za ku yi musu adalci ba a ku yi musu adalci duk da sun yi muku wannan ta'addancin ko ku yi musu adalci ku nuna musu ko kuna da addini wanda yafi kowane addini kuma daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala mai adalci kuma annabin ku shi ma mai adalci ne ku nuna musu wannan sai ubangiji ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaka wa juna da albir wato abun alkhairi da aikata alkhairi da kuma taqawa da tsoron Allah kada ka ce wannan dan uwana ne wannan yar uwata ce wannan dangi na ne wannan yare na ne wannan dan majalisan mu ne wannan harkan mu daya da shi ne wannan ko classmate dina ne wannan a a a kada ka faɗi wannan idan an yi maganan adalci da taimakan juna taimakeniya a juna to kai ka yi gaskiya ko da yaushe ka zaɓi hanyar alkhairi shi ne mafi alkhairi gare ka wa ta'awanu alal birri wat taqwa kuma manzon Allah ya bayanin albir an tambaye shi ma wal birri yace albirru matma'annat ilayhi an-nafs albirru duk wani abu wanda ranka ya kwanta mishi baka tsoron ka boye mutane kuma baka tsoron Allah zai maka hisabi a kansa shine albir amma duk wani abu wanda in ka aikata ka san Allah zai tambaye ka zai tambaye ka to ya fita a cikin birru duk wani abu da za ka aikata kana tsoron mutane sai ka shiga can ciki sa'an nan ka aikata kana tsoron mutane shi ma saƙo ne baya cikin bir wa ta'awanu alal birri ku taimaka wa juna akan albir wattaqwa kuma da tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kuma kada ku taimaka wa juna akan saɓawa ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma akan ta'addanci wa junanku kada ku taimaka wa juna ka misali mutum ya ɗauke abun wani sai kai abokinka ne sosai ka san komin shi wanda aka ɗauko mishin nan misali ya wadatu ma da abun da aka ɗauka mishi ba shi da wani muhimmanci a wajen shi amma an tambaya waye ne ya ɗauki abu kaza sai kai kana ganin in ka faɗa abun da ba muhimmi ba ma wannan ko an ɗauke ko ba a ɗauke ba shi ma ba shi baya amfani da shi a wannan kawai wannan bawan Allah ne yanzu an faɗa ma kamar yadda samari suke faɗa an ja mishi ƙarara ko ko an ja mishi ruwa kar a ja mishi ruwa wannan a kar mu ja mishi ruwa kada mu faɗa ka ɓoye mishi to anan kai babban ta'addanci wannan ba taimako bane kai ta'awun akan isim kuma Allah zai tambaye ka idan mutum ya aikata abu mara kyau to ka ce mishi wani na san kai ne kayi duk lokacin da an tambaya ka sani zan faɗa don haka ka mayar da shi a nan kayi ta'awun alal bir amma idan baka yi wannan ba kayi ta'awun alal udwan ko kuma wani ya kama yar wani ya mata faɗe ka sani ya ya rufe fiska kai ka sani ka ɓoye ka ki faɗa ko kuma ka bashi ɗakin ka wani ya yi alkawari da wata ba inda za su haɗu ka bashi ɗakin ka aro ya je su gana kai ta'awun alal ism wal udwan ko ka raka wani wajen zance na banza shi ma ka yi ta'awun alal ismi wal udwan duk wani abu da ubangiji baya so idan ka tsaya mutum ka taya ka tsaya mutum ka taimaka mishi ko da shawara ne ko da wuri ne ko da da ne ka taimaka mishi ka yi ta'awun alal ism kuma kai da shi duk akan wannan laifin tare ubangiji zai ta da ku gobe ranar kiyama amma idan ka yi ta'awun alal khairi falakal khair idan ka taimaka wani akan alkhairi to shine yanzu a nan gaskiya za mu ja hankulanmu a kan wani abu ɗaya da yawa idan ka samu tarayya ta musulmi ba za a rasa faɗa in faɗa ko wani ya faɗa wancan ya faɗa ba dole wannan za a samu a cikin tarayya ta musulmi na musulmi amma me ya kamata mutum mu yi tunani kuma me ya kamata mu yi aiki da shi abin da ya kamata mu yi aiki da shi cewa mu sani fa gina al'umma ta annabi abu ne wanda ga baki ɗaya an kira mu mu yi, mu taimaka wa juna akan gina al'ummar annabi tabaraka wa ta'ala, kuma mu kau da wani abu kowane abu wanda zai muna na tafiyan, zai ɓata tafiyan mu kau da shi daga hanyar al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Amma sai ya kasance a cikin zamanin nan idan wani abu ya faru, ba ma ma tunanin wane yana da gaskiya ko ba shi da gaskiya a'a nan hankalinmu zai tafi kawai wane daga yare na ne wane ɗin gidanmu ne wane daga danginmu ne wane gurub namu ko majalisanmu ɗaya ne sai mu tashi a lokaci ɗaya kawai mu afkawa gefe ɗayan nan ba tare da adalci ba wannan abu ne mummuna wannan kuma abu zai rusa al'umman annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. domin sauran al'ummu ne an kamanta su da cewa idan ka gansu za ka ce kansu ɗaya amma alhali a haƙiƙa kuma su a rarrabe suke tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta wannan kirari ne akan sauran al'ummu ba akan al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba to ana son mumini duk lokacin da ka ji wani abu ko ka ga wani abu to ka tafi da hankali fa tabayyanu wannan tana nan akan ka ka tambaya ka tafi da hankali kar ka yi saurin wannan yadawa kar ka yi saurin shiga wani gefe daya ko kuma ka yi tahayyus wa bangare daya wannan abu ne ba shi da kyau Allah ya hana mu kuma mu hanu shine mafi alkhairi idan mun yi haka mun taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gina wannan al'umma idan ba mu yi ba kuma mu ne mun rusa kanmu da kanmu annabi alaihi salatu wassalam lamarin shi tsayayye ne ga dan har duniya ta tashi ba abin da zai same shi kuma Allah kuma ya wadatu da mu ya wadatu da shiryan mu ga baki daya Allah ya shirye mu Allah ya sa kuma mu yi aiki da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi ga baki daya abin da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma innaka afuwun karimun تحب العفو فاعف عنا اللهم انك